في امرأة آه غرت رجلا بنفسها وذكر أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله آه والقيمة أعدل من هذا كو أعدل ذلك إن أم وأن رواية عمر بن الخطاب imam malik ya ruwaito cewa daga umar ibn khattab ko usman ibn affan wannan cewa au usman bin affan shakka ne na mai riwaya amma dukansu gaba ɗaya su biyu an ruwaito hadisin daga gare su gaba ɗaya haka imam al ya ruwaito shi a cikin sunan da shakka ɗin da riwayar shafi'i daga imam malik annahu balagahu anna umara aw usman aka zo a cikin bayhaqi to ɗaya daga cikin su dai qada ahaduhuma fi imra'atin ɗayan su yayi hukunci ko dai umar din ko usman dangane da wata wato wata mace da ta yaudari garrat daga garra ne in an ce garra wato yaudara ya fassara yaudar a gaban a cikin hadisin wa zakarat annaha hurra wata mata ce ta yaudari wani mutum ashe ita baiwa ce sai ta ce ita diya ce gharrat rajulan bi nafsiha ta yaudari wani akan kanta wa zakarat ta ce da shi annaha hurra ai ita ya ce kasan akwai bambanci tsakanin hukuncin ya da hukuncin baiwa kawai fata zawajaha wannan mutumin sai ya aure ta saboda ya yadda da maganarta cewa a matsayin ya ya aure ta ba matsayin baiwa ba fawaladat lahu auladan aka yi ta zaman aure har ta haifa masa yaya wallahi malam bayan an tara 'ya'yan nan kuma sai bincike tabbatar cewa fa ba 'ya bace baiwa ce baiwa to faƙada ɗaya daga cikin su biyun ko umar ko usman sai hukunci an yufdi waladahu bi mislihim kalmar yufdi daga tafdiya ne fansa auladahul mazkura kenan wannan 'ya'yan da aka ambata a fanshe su da irinsu a fanshe su da me da irinsu um, ibn abdulbar ya ƙara bayani a cikin tamhid cewa daga umar shi ma dai ko daga usman dai gaba ɗayansu yaya abin zai kasance macen da ta yaudari wani tana baiwa ya sadu da ita ya haifi ‘ya'ya suka ce wa waladul maghrur hurrun indal jumhur mafi yawan malamai to za su bi za su zama hur ne mana ba ra'ame da su bayi ba amma abu saur da abu dawud ya ce da dawud zahiri suka ce raƙiƙ ne babu wata kima kun san me hikimar idan an zo za a yi fansar to bawa za a bayar ko da za a bayar su jamhurin malamai sun tafi akan cewa kawai a matsayin 'ya'ya ne kai an ce sahabbai ma sun ittifaki cewa waɗannan 'ya'ya ne to yanzu idan mai baiwar ya zo zai ɗauki baiwarsa inda rikicin yake kenan tun da ai baiwa ce da aka kamar ta je ta yi zane ne ko ta wani abu zai ɗebe 'ya'yan a matsayin bayi ne to shi ne inda za ka gane hadisin cewa sai dai a fanshe su da wasu a nemi wasu bayin da suka wato wasu bayin sai a ba da su ta tafi da su amma bai zai yi a ce ita baiwa a ɗebi 'ya'ya a miƙa ta a wajen mai gidanta su zama bayi ba bai zai yi ba imamu malik ya ce wal ƙimatu ai wajibcin ƙima ɗin fi hada wato inda aka cikin wannan hukunci da aka faɗa a adal ai akarab a yi ƙima kawai dai a wannan shine ya fi insha Allah ta'ala ma'ana dai kawai an samu dai matsala kawai a kimanta a game ya dace wato a fidda hukunci a yi kima shi in ji imam malik rahimahullahu ta'ala imam albaji ya ce idan sabata in ya tabbata annahu shi mijin ta zawaja ha alal hudri ya ce ya aure ta tana a matsayin ya ce to kuma sai ya bayyana cewa ashe ashe baiwa ce malam baiwar ma ta wani ne ta saki hanya kawai ta je ta yi ƙarya ta ce ya ce aka aure ta ta tara yaya to a nan idan mai gidanta ya zo shi zai ɗauka ta je ta yi zina ne tunda ba da izininsa ba to zai karɓe ta sai ya ce wa uban 'ya'yan ka bani kima ta 'ya'yan baiwata sai ya karɓe ta a waƙimaci waladiha ko a ba da wani abu na kuɗi kawai wannan shine abin da umar ko usman suka yi hukunci a cikin wannan magana babu alƙaza'i fi miratil waladi almustalhaqi قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل رجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه يتشتو إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد أغاني ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يؤتى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل أمك غاني كراتن دنا سمبا يهلك الرجل ويترك آه ابنين له رجل هلك وترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما daga cikin 'ya'yan kenan anna abahu alhaliku aqarra anna fulanan ibnuhu faikunu to alalladhi shahida shi wannan wanda ya ce babansa yana da wani da a waje din to sai a ce faikunu alalladhi shahida lilladhi stulhika mi'ata dinar tunda ka shaida to ka ciro wani abu cikin kudin ka gaba wa zalika nisfu mirasi almustalhaqi law lahika kenan walau aqarra al-akhar akhadha al-mi'ata dinar al-ukhra kenan fastakmala haqqahu wa sabata nasabuhu وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها مرأة أقرت بالدين على أبيها أو على زوجها تؤما أن تدفع إلى الذي أقرت له ما تاتي واني أنا بن بن تبت تدوكا إتتبياش لقالجي وانت بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به wancan mace ce nan kuma namiji ne shahidar rajulun ala mithli ma shahidat bihi almar'atu cewa anna li fulanin ala abihi dainan to shi kam ukhlifa sahibu daini din ma'a shahadatin ma'a shahadati shahidihi sai an shigar da rarra wa utiya al-gharimu haqqahu kullahu wa laysa hadha bi manzilati al-mar'a hukuncin namiji da mace ba iri ɗaya bane li'anna ar-rajula tajuzu shahadatuhu to tanan aka fito kenan wa yakunu ala sahibi daini al-yaminu ma'a shahadati shahidihi an yahlifa wa ya'khudhu haqqahu kullahu fa in huwa lam yahlif in bai ranta ba akhadha min mirasi alladhi aqarra lahu qadara ma yusibuhu min dhalika ad-dayn لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره طيب نن abin da ake nufi da alwalar almustalhaq ku fara gane shi shine dan da bayan ubansa ya mutu ne aka tabbatar shi wanan ubansa ne dan da aka riskar da shi cikin wasu 'ya'ya uba ne ya mutu a lissafin gida ba a san cewa shi da ba ne misali to sai wani a cikin 'ya'yan sai ce ni na san wani dan babana ne in ba ku gane ba uba ne yana da matashi a nan kano ashe ba a sani ba yana yawan zuwa nijar yana harkar kasuwanci ashe ya je ya yi aure kuma da ya auren nan ma ya haihu wata rana sai yake gaya wa wani ko babban ɗansa ko ƙaramin ɗansa ko wani a cikin yayan shi cewa ina da yaro ɗana a garin agadas ban gaya wa mahaifiyarku na yi aure ba saboda fitina amma yanzu ma mun rabu da matar amma dai ina da ɗana a garin yana can wajen dangin uwarsa idan an zo rabon gado kaga ba za a sa lissafi da shi buga su mutanen gari mutanen gida ko iyayensa ko matansa ba wanda ya san cewa me yana da wannan yaron to yanzu ba maganar riskar da yaron ga uban ba ake yi yanzu ana magana ne akan mirasil waladil mustalhaq dan da aka liƙa shi dan da aka ilhaƙinsa dan da aka haɗa shi da ubansa bayan mutuwan uban yaya za a yi wajen rabon gadon nan haka kawai alƙali zai ce to a raba da shi a'a to shine abin da malami ya kawo anan duk da cewa na dan wahala fahimta amma na sauƙaƙe muku shine kawai don ku san duk labarin da za a yi dai a ƙarshe dai wai gadan akan waye zai ƙare alwaladu mirasul walad almustalhaq طيب قال مالك قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون abinda muke kai wato mutumin da ya mutu yana da 'ya'ya ya mutu yana da 'ya'ya fa yaqulu ahadun to sai ɗaya daga cikin 'ya'yansa mu ɗauka a cikin 'ya'yan akwai zaidu alaji ya mutu wani wub cikin 'ya'yansa zaidu sai ya yi magana ya ce kan a ƙarra abi anna fulanan ibnu jama'a babanmu ya mutu za a raba gado amma fa ni ina shaida muku ni fa babana ya taɓa tabbatar mun cewa yana da wani ɗanasa a kaduna a abuja a zaria a agadas a nijar yanzu anan kaga ɗaya ne a cikin 'ya'yan karka manta shi wato abinda alkali zai duba ai shi wannan ɗan ai in ya tabbatar da samuwar wannan dan cewa dan ubansa ne ai dole ya taba gadon su ko ba gama ne zai ragu to kuma in son samu ne ma son zuciya ne ai wanda ma a rage yawan masu cin gadon inda wani zai ce ya yafe baya so dan ya samu kaso da yawa to yau gashi ɗaya ne daga cikin 'ya'yansa yake da'awar cewa ubana fa yana da wani ɗa kai yan uwana babanmu fa yana da wani ɗa bayan mu imam malik yace inna zalika an-nasab an-nasab la yathbutu bi shahadati insanin wahid to ga hukuncin farko wannan dangantaka na tabbatar da wannan ɗaɗan agadas ɗin nan ga wannan alhaji na nan da yake kano a tabbatar cewa nasabin ɗan nasa ne imam malik ya ce ya in baka gane ba ba yanda za a yi mutum ɗaya ya yi da'awar wane ɗan wane ne alhalin wanen bayanan ya mutu a karɓi shaidan mutum ɗaya ba zai yi ba in baka fahimta ba duk dangantaka a shari'a yanzu a tabbatar da dangantaka sai an samu mutum biyu to akwai rikici kuma hadda matarsa hadda uwar ɗan kaddara yaron bai shaida ba kowa bai shaida ba in uwarsa ita ce ni na haife shi ɗan wani ne hadda shi wannan wata mushkila ce ita kuma bari ku ci to yanzu dai wannan ma namiji ne an ƙi a karɓi nasa ko ka san na shaidan namiji daban da shaidan mace ko to ka fara tuntuno hukuncin ba zai taɓa yiwa bi shahadati insanin wahid ba da haka in dai za a tabbatar da nasab dole sai da shahadati isnaini fa aksar wannan mun karanta a baya cikin karatunmu na baya ولا يجوز إقرار الذي أقر بحالت التبتر da abin da zaidun nan yaron nan ya tabbatar ba a kan ‘yan uwansa illa ala nafsihi fi hissatihi shi kenan kai ka tabbatar ubanmu yana da ɗa a gadas ko eh to a raba gado alkali idan an zo cikin abin da ya gada shi wannan tunda shi kaɗai ne a waftari raban wancan a bashi nan gaba ka sake kawo labarin da baka da shaida a kai idan ya samu miliyan ɗari ne dan ai shi namiji ne wancan ma namiji ne ko dan wanda zai tambaya za a raba sai a raba musu biyu ya dau hamsin ya dau hamsin ai a lokacin yanzu ba za a duba waɗancan ai su ba ruwansu ba su yadda ba kai ku tun da hujja ta tabbata har a wurin Allah kai ka san nan ubanka ne to yanzu kai ne nauyin shari'a ya hau kanka dan kai ka sani sauran ba sani ba sai a raba gadon gida biyu a ɗauki rabi a bashi abin nan in mace ce fa sai ta ɗauki kaso biyu ta ɗauka sau ɗaya ya fito fili wala ya juzu ikirarun lade a ƙarra illa alaye ala nafsihi fi hissatihi khasatan kenan allati ya talat lahu min mali abihi mana rabon da ya samu daga dukiyar ubansa wanda yu'ti alladhi shahida lahu ma'ana yu'ti zaidu din nan sai ya bayar da raban ya masa qadara ma yusibuhu min al-mali alladhi bi yadihi iya dan abin da ya samu na dukiyar da ke hannunsa zance ya kare kenan daga yau duk wanda ya gayyato wani ko babansa ya ware shi ya hada ka da aiki in kai ɗaya ka ce a baba ya kamata gayawa ne ma malam ka san wannan kes ne mai wahala fa in ba an karanta ba wallahi rikici ne yanzu kai yanzu kana alkali ne aka yi maka ya za ka yi eh ɗansa ne ka rantse da Allah ɗansa ne ko to jama'a babanku yana da wani ɗa ba kusan da shi ba in suka ce wallahi ba mu yadda baran kai da eh wallahi suna da hujja kuma malam yana faruwa an kamo wani kes cikin fatoyin da ake mun wani yana zaune a nan garin yana harkokinsa attajiri ne amma yana yawan fita ƙasa waje australia ina ne kuma matarsa ta hana shi aure kawai da je can ƙasar turawan sai je samu ta aura shekaru aru aru in ya je yana harkar business ɗinsa to shi kadai yake tafiya ba a san me yake ba malam ashari ya sai gida malam ya yi ƙarfin da har yana da kamfani a can kamfani ba ma ɗaya ba ƙarfin arziki nan yana harka can sai a ce ya tafi harkokin business ɗinsa ba wani ɗan da ya bi shi ba wata matar da ta bi shi a ce yana da mata malam ya tara family da yaya a can kuma bai gaya uwarsa ba bai gaya ubansa ba bai gaya wani ɗansa ba saboda tsabar yana da garantin shi zai ci gaba da rayuwa a duniya zai daɗe hatsam wata ran ya taho ya dawo ciwo kamar wasa kai shi asibiti kawai sai ya zance ya ƙare ya tafi ita waccar matan ta ji labarin mutuwa wani dalili ya sa ta ji ko ta hanyar abokanai ko ta hanyar waye da sauransu ta bugo jirgi ta taho cewa ta zo ta yi ta'aziyya ta zo ta abin nan aka ce kefa ta ce I'm his wife ta ce kamar yaya ta ce wala ita mata sun ai gaba ɗaya aka haɗe baki aka ce ina ƙarya take ta san mai kuɗi ne manyan yaya suka ta zage zage suna bugen ɗan renin hankali karuwa ce ke kaza kaza ta ce a da auren musulunci aure ta fitar da fasfot ɗinta ta ma fitar da fasfot ɗin ta ce suna ma da yaya ta fitar da fasfot ga hoton uban ga yaran ga sunan suna biya da sunan uban ga indijin ɗin uban ga komai da komai da komai suka ce me ta ce ta zo ne saboda 'ya'yansa batan rabon gado da waye da sauransu da ita suka ce ba su da wani gado su ba san da shi ba kawai ba magana ta yi ta yi suka ƙi yadda ta ce to ba damuwa za ta koma eh za ta koma ta ce me yake da ci a can ta ce ai ba wani damuwa ba ne ai automatically ta tafi waɗancan 'ya'yan suka cinye gadon da ita da suka cinye kamfanonin suka ci gidan ko mutum ɗaya ba wanda ya ji kaga da sun yadda an raba sai a ɗebo na can a haɗa sai a haɗa abin da ya sa na gaya maka wannan hali malam irin namu na yau akwai masu yin haka da yawa a garin nan yanzu ina gaya muku an sha wato in kana fatawa ba abin da ba za ka gani ba malam ka san akwai mutumin da zai zo yana da mata biyu uku amma asalin halattacciyar matarsa da sani mata ɗaya ce wallahi malam ka san me ake da matan za a je a daura auren da komai mutum zai je a mai aure ce baya so a sanar da kowa in kika gaya wani ma na fasa a je a tara wasu can kawai a tara jama'a a wani masallaci kai a faɗi wani suna ba a ma san shi ba shi bare je wurin ba kawai an ɗaura masa ya gina mata gida ya kama mata gida ka san da yaushe yake rabon kwanan da rana ita ta yadda ba zai taɓa kwana da daddare a gidan ba da haka kurin da rana ake rabon kwanan sai sai ya gama abinda zai ya gama harkarsa da komai da ranar kunan kun yi sallama halolo sai tafi can yana kasuwa shi yana can yanzu abin da 'yan birni suke mana duk wadda matarsa ta fitine shi abu ya gagara ba halattawa da ke yi ba yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba wani kuma wani gari yake to implication din shine malam suna tafiya ne su bar rigima gwanda kai shahada ka rufe ido kurin ka faɗa na yi duk abin da za a yi a yi to me za a yi ba wani abin da za a yi ya ka ce ai zage-zage da surutun banza ne kawai kai da kake da karfe a hannunka kai ne mai ciyarwa da komai me kuma a ciki har yaushe ma ka je wani tsoron mace wai ka je kana wani boye-boye a kan me to in haka din ta faru sai wani tsautsayi ya sa ya je tabbatar da kaga wannan mutumin da ya yi shiru da ya kubuta to amma kuma a wajen Allah fa bai kubuta ba saboda ai uban ya gaya masa ya ce wani ɗana ne kaga kan in babanka yana sirri da kai wani sirrin in ya maka wallahi matsala zai zama gare ka sai dai in baka faɗa ba kuna tare da ni to tsarin bayani ne imam malik ya ba mu ɓata lokaci ba qala malikun wa tafsiru zalika wa na tawdihin wannan matsalar da ta gabata yace an yahlika rajul wa yatruku binaini mutum ya mutu ya bar kamar yaya biyu gani shi malik zai sama da kuɗi ne misali mutum ya bar yaya biyu lahu wa ya taruk 600 dinar misali a ce ya bar dinari 600 fa ya kudu kullu wahidin minhuma kenan kowane ɗaya daga cikin yaran nan zai ɗauki salasa mi'atu dinar dinari ɗari nawa ɗari uku alas sawai sun ma yashhadu ahaduhuma wuf sai ɗaya daga cikin ƴaƴan nan bayan an raba gado sai ce to fa magana ta gaskiya babanmu yana da wani dafa ubansa nan da ya mutu alhaliku almayitu kenan a karra anna fulanan ibnu ya fa tabbatar cewa wane fa na unguwa kaza ko na gari kaza faɗan shi ne imamu malik ya ce fa yakunu alal ladhi shahida lil ladhi stulhika to shikenan sai ya zama mu dauka wannan zaidun ne dai na dazu ba shi ya tabbatar cewa an shigar da wani cikin 'ya'yan baban shi ba wannan ustulhika bina lil maf'ul ne fa yakunu ala alladhi shahida lil ladhi ustulhika 100 dinar wa dhalika nisfu miras al mustalhaqi to sai ya zama shi zaidu da ya shaida cewa wani dan babanmu ne hukunci iyakansa zai tsaya ba ruwan ɗayan ba ruwan shi to sai ya ce za a ɗauki dinari ɗari mi'atu dinar wa zalika nisfu mirasil mustalhaqi sai a ɗauki dinari ɗari wannan dinari ɗari ɗin kun ga ai kamar lissafin bai hau daidai ba to ashe shi al-mustalhaq ɗan da ba cikakken cikakken to ba zan ce ba cikakken ɗa ba ɗan da riskar da shi aka yi wannan dinari ɗarin ita ce ta cancanta ya ci don ita ce daman rabin gadon menene almirasu almustalhab lau lahika mana lau sabata nasabuhu kenan da a ce dangantakan wato ta tabbata gare shi malamai masu fassara suka ce ya ni lau sabata nasabuhu lakana lahu mi'ata dina da dangantakarsa ta tabbata tunda su uku ne dinari nawa zai samu ɗari biyu ko tayyib to yanzu kuma tunda bata tabbata ba rabi ne ta tabbata me za a bashi shikenan to karatun ya fito wato imam malik akwai akwai calculation eh akwai lissafi um, me yasa aka ce dinari 200 yace saboda ƴaƴan ayyanzu sun zama uku tunda ubansu dinari 600 ya bari ƴaƴa uku ne kawai kuma dauka su kai za su shiga da wannan kowa 200 da ya tabbata sai a bashi nawa 200 200 200 200 600 to yanzu matsalar rabin tabbata ce ɗaya da ɗaya bai yadda ba wanda ya yadda ya bada wani bangare na kasansa ba duka ba kuma nawa zai bayar ɗari zai bayar da ya kaga wancan ɗari ya kamata ɗarinsa tana wajen wa tana wajen wancan ka duba adalci ni tun da ni na yadda har a garin Allah na yadda ga kasanka na cire na baka wancan ku da al-mustalhaq yanzu to wa zai zarga sai zargi ubansa ah zai zargi waye wa zai zarga babansa zai ce babansa me yasa baka faɗa ni ɗanka bane ba ku eh baka gane ba eh uban bai yi bayani ba tunda uban bai yi bayani ba wa zai ɗauka shi da ka zo a gefe ubanka bai faɗi kana cikin 'ya'yan shi ba to kai za ka ɗauki matsalar shi kuma wancan tunda har a wajen Allah ya riga ya tabbatar wannan yana da haƙƙi to kaga sai ya zare ya ɗauki ɗarinsa ya miƙa masa ya kubuta da ɗari biyun sa malam dubu adalci na shari'a Allah karkar karkar zarrabe mu da mutuwa da hakkin wani akan mu ya Allah ya Allah yawa ya isa kamar ya ya fasa ya fasa a kai tabdi ina wannan ai wannan ai sai sai alƙalan nan ake musu wannan amma ina walau a ƙarra lahu al'akaru fa to bari mu dawo idan da ɗayan ya tabbatar shi ma a hadal mi'atal ukhra sai ya ɗauki ɗaya ɗarin fastak mala haƙahu wa sabata nasabuhu kaji sai abu biyu ya samu sai ya karɓi ɗarinsa ya samu ɗari biyu sannan kuma dole dangantakarsa ta tabbata yanzu automatically har duniya ta tashi yana cikin me yayan uba to amma yanzu fa ya magana nasaba ta tabbata rabi da rabi ai mun faɗi ka'ida isbatu nasabi a isbatu nasab tabbatar da nasaba a wurin malamai na fiqhu la la tas la tasbutu bi shahadati rajulin wahid wa innama tasbutu bi shahadati rajulaini aw akthara shikenan da maliku anan yace wa sabata nasabuhu yana nufin dangantakarsa ta tabbata tunda ya samu shaidar mutum biyu ko in uwar ta yadda ko na abu da sauran yanzu kaga malam ina so ku lura da abu wai ina magana uwarsu ko labarin ta ba a yi mace fa akwai rauni akan wasu abubuwan fa ina fata ana fahimta wa huwa aidan imam malik ya ya dada haskaka mana Allah ya masa rahama ma'ana nazirul mas'alal mutaqaddima ne zai yi mana misali da ta gabata dan lil idha bi manzilatil mar'ati kamar misalin wata mace ce yanzu a can kun ga hukuncin namiji ne to yanzu zai kawo mana in kuma mace ce saboda hukmuha bi khilafihi taqirru biddaini ala abiha wata mace ce yarinya ubanta ala abiha abihal halik kenan ko abihal mayit ubanta ya mutu kurin an raba gado ko za a raba gado ta zo ce jama'a ana fa bin babana kuɗi kuma ke mace ce kin jawo wa kanki ruwa a mijina da ya mutu ana bin sa kuɗi wa yunkiru zalikal warasa magadanta ai magadan mutumin nan ko uban ko kuma mijin tunda ba ita kaɗai za ci gadon su ba sai ba mu san wannan zancen ba maliku ya ce sai a dawo kanta fa alaiha an tadfa'a ila alladhi aqarrat lahu bid-daini to za fa ta bayar ga mutumin da ta tabbatar yana bin ubanta ko yana bin mijinta bashi qadara alladhi yusibuha gwargwadon abin da za ta samu min zalika dain gwargwadon abin da lausa bata alal warasa ci kullihim fassarar larabcin shine yanzu a nan ta yi da'awar ana bin ubanta bashi sauran 'yan uwa sun ce ba su yadda da wangazance ba to yanzu za mu ajiye ba su yadda ba mu ɗauka in sun yadda uban nan dubu ɗari biyar ne ake bi sai aka buga misali kowane ɗa cikin yaran nan magadan nan zai ba da dubu ɗari da in an kasa in namiji ne zai ba da kaza ko in mace ce za ta ba da kaza ko bari ma tambaye ko na abu don na san watakila ba ku gane ba duk gadon da aka zo an riga an raba gado sai aka zo aka gano ana bin mamacin bashi ku nutsu da bayani na an gama raba gado tas sai aka tuno ga wata miliyan uku ana bin mamaci ta tabbata da rubutu da komai magada suka ce lalle an yi kuskure to wanda suka ci gadon nan akwai maza ne da mata idan an zo rabon gadon nan in an zo biyan bashi nan ya za yi sai a ɗauko miliyan ukunsa a biya shi ba za a ba ta gadon ba ya za a yi na'am yawwa yawwa ai ba a cire ba wato da da ba don sun yi kuskure ba ko an samu matsala ba su yi bincike ba da sai an cire gadon abin da ya rage sai a me sai a raba to yanzu an riga an gama rabawa da haka za a yi iya gwargwadon abin da ka ci na gado iya gwargwadon abin da zaka yi yanzu da mun je miliyan uku ne ki hajiya zaki ba da miliyan ɗaya kai ma alhaji miliyan ɗaya kai ma irin jahilai ba a yi karatu ba ina hajiya da ta ci rabin ka ya za ta biya miliyan ɗaya kai ka biya miliyan ɗaya ɗari biyar za ta biya saboda iya gwargwadon abin da ka ci iya za ka biya kuma kar ku damu ko da ma an raba an ciri kuɗin an biya ɗin ma kafin a raba ai duk da hakan ne iyi in an ciran ma ita iya abin rabanta aka cira to haka kuma ake yi jama'a idan mutum ya mutu aka raba gadansa amma ba a ka cancana kudinsa ba yana da kamfani yana da inji yana da kaza yana da kaza sai aka ce a'a za a ci gaba da cin moriya da amfani a haɗe ba za mu raba kanmu ba haka suke fada to idan an zo fa dole ne sai alkali ya raba gadon nan a takarda kaso kaza kaza na wance percentage kaza kaza na wane a rubuce idan aka samu riba duk shekara za a riba buga ribar gidajen hayan alhaji da kuma gidajen kamfanin nan na alhaji abin da aka samu to fa ba wai kawai kasawa za a yi kowa a bashi ba a'a za a duba mai kaso kaza yana da riba kaza kamar yadda in kun hada kasuwa da kuɗi mai kaso kaza yana da kaza mai kaso kaza yana da kaza to amma kuskuren da yanzu magada suke sai uban su ya mutu yana da kamfanin tabarma yana da kamfanin kaza sai a ce ba za a raba wannan ba kawai wai sai in karshen shekara ta zo an zo raba kuɗi kowa sai a yanka mai ɗari biyu wannan ɗari uku wannan ɗari ɗari kaza kaza da sauransu wannan ba daidai ba ne kuskure ne sai an raba dole ko ba a kyanke kyakketa kamfanin ba aka yi kace-kace da shi ba to idan an zo sai an raba shi a takarda kuma idan an zo bayarwa iya gwargwadon kowa za a bashi wani ya mun tambaya ya ce babansu ya mutu ya bar musu kaza ya bar musu kaza to shikenan akwai ƙananan yara akwai kuma manya wasu suna jami'a suna university suna kaza kawai sai aka yi tufaki aka ce kawai yanzu abin da aka samu kawai a rinka biya wa wannan manyan kuɗin makarantarsu a rinka biya musu kuɗin makaranta kuma wannan zai ci miliyan biyu wannan a ƙasar waje yake wannan kaza kaza to ya za a yi a ba daidai ba ne ya labarin ƙananan yara don yaro ƙarami idan babba ya ci miliyan ɗari namiji a cikin gadon uban shi wannan jaririn shi ma miliyan ɗari yake da ita idan yanzu kuka gama kuka gama biyan kuɗin makarantar ku kuka cinne sai daga baya dukiyar ta zo ta samu matsala ya za a yi zalunci ne ba daidai ba ne kuskure ne da haka dukkan irin waɗannan daƙa'iq masail masu muhimmanci mai fatawa ya kamata ya karanta su ya san su ya gane su saboda yana yawan faruwa a cikin gaje-gajen mu to kun ji abin da ya faɗa qadar alladhi yusibuha min dhalika ad-dayn law sabata 'ala al-warasati kullihim na san lokacin da aka karanta duk kun damu kuna ga abin yana da wahala ko ba ka bane yanzu wannan shi ma ya fito ko tayyib ƙarin bayani in kanat timra'atun warisati sumuna wai duk da mafa ka gane amma yanzu za a daɗa bayani in mace ta ci gado ta samu one over eight tumuni waye mai cin tumuni ne kan mace matar gida kai a yaren masu rabon gado in ka ce mace ka fadi waye mai cin tumuni matar aure matar gida to idan misalin ta ci ta ci ɗaya bisa takwas ne dafa'at ilal gharimi sumuna dainihi shikenan kawai idan wani over eight ta ci ba ku da wani dogon wahala kawai abin da za ta yi shine sai ta duba bashin bashin da da me da ake bin mijin ake bin mijin sai ta ga nawa ne 1 over 8 ɗinsa sai ta ɗauki 1 over 8 ɗin bashin sai ta bayar sauran fa ya je can ya haɗu da wanda suka ci rabin kuɗi wanda ya ci rabi sai a duba nawa ne rabin kuɗin sai ya bayar wanda ya ci ɗaya bisa hudu shi ma sai a duba ba ɗaya bisa hudu ka ci ba to ka ba da ɗaya bisa kuɗin bashin da ake bin ubanka na'am a'a yawwa Allah ma albarka kaji matan ko da hudu ne in mata hudu ne kowace ɗaya ne take cin tumuni tumuni a'a duka suke haɗuwa yanzu idan misali malam mutum yana da mata hudu ai shi yasa mata malam ba sa son kishiyan nan wallahi illa ce idan kana da maiko dole matarka ta yaƙe ka za ka ƙara aure saboda ka san me su fa kullum abin da suke ganin ka kai fa gawa ce wallahi duk matan mu abin da suka ɗauka kawai za mu riga su mutuwa da haka abin da take calculating a cikin kuɗinka alaji yana da miliyan kaza yana da kaza ɗaya bisa takwas ɗin kuɗin nan ka ai ka zan samu kaza wata tana shigowa ta ture ta tare za su raba idan baka gane ba idan alajin nan ya mutu ya bar miliyan takwas misalin ta ɗauki 1 over 8 miliyan ɗaya ta samu in ita kaɗai ne za ta ci miliyan ɗayan ta cif nawa ita ce matar alhaji ita kaɗai uwar gida ke kaɗai gayya an buga an barki bayan da za a yi da ke amma wallahi in ya mata kishiya wannan miliyan ɗayan sai dai ɗari biyar ɗari biyar in ƴaƴanta ɗari da mai gidan nan ba ruwan shari'a da wannan haka za su in ya ta kuskure ta ƙara barin sai ya ƙaro ta uku to wannan miliyan ɗayan fafa ta zama ɗari uku da wani abu in ta kuskure ta bari ya ƙaro ɗaya su hudu wallahi ɗari biyu da hamsin za ta tashi rashin ɗinsu daban kuna ku daban kuma haka yake kowa rabon abin duniya ne aka kawai yanzu idan da yana ɗaukowa kaza guda yake sayar mata ta bakin titi a bankare ita kaɗai take sha'aninta yanzu idan ya zo tsayawa zai yi raba ta biyu ina za ka kai zan kai can dolensa kuma dolenta ta haƙura dole ce baƙin ciki idan atamfa mai tsada yake rufe ido ya sayar mata ta dubu ɗari yanzu fatin da ya ƙara aure zai ce kai dole ya rage tsawo bari ya sai musu na hamsin hamsin ko arba'in arba'in ya ba su goma goma kuɗin ɗinki bata ci baya ba dan me zaka zo kana ganin laifinta dan abin nan ni shi yasa nake goyon bayan mutanen nan lamarin su suna suna da kokari wani lokacin wallahi wa zai je ya bari samun su ya ragu to za ta bada asumun Allah sa dai kuna ganewa ko yawwa to wa in kana tibnatun nefa to in kuma ya ce yar uba ce warisatin nisfa maliku yace za ta gaji in baka gane ba malam yarka za ta gaji me nisbinta sai dai kuma wa in kana tasnataini falau makka za ka wannan kuma wani bayani ne daban za ta gaji anniswa li wahdatiha in ita kadai ce za ta ci rabin dukiyar ubanta mun zo rabon gado kwajiyar da za a rarraba amma in ba ita ɗaya bane da yar to akwai wani bayanin kuma ai shi yasa ita ma yar za ta so a ce ita kadai ce dafa'at ila al-garimi nisfa dainihi wata ta bada ɗaya bisa takwas ko to ita ma yanzu sai ta bawa garimin rabin bashin safa sai a buga a ga bashin nawa ne kaza ne sai ta biya tunda ta ci rabin dukiyar mai gida ai ko dole ta biya rabin dukiyar bashin da ake binsa shari'a akwai adalci malam ala hisabi hada a bisa wannan wato lissafin nan da muka yi yudfa'u ilaihi man aqarra lahu minan nisa'i kuma duk wanda ya tabbatar wannan ba sai wanda ya tabbatar ne duk wanda ya tabbatar ta tabbatar da cewa ana bin ubanta ko mijinta bashi to hakan dai zata zata biya wannan wannan kuɗi dalla dalla imamu malik yace wa in shahida rajulun ala misli ma shahidat bihi almar'atu to ga wata matsalar kuma idan namiji ne ya shaida a irin yadda macen nan ta tabbatar cewa ubanta ana bin sa bashi ko kuma mijinta ana bin sa bashi yanzu kun ga dan wancan kes din na mace ce ko to in namiji ne fa anna li fulanin ala abihi dainan cewa wani bayan an gama raba gado sai ya ce wane yana bin babana bashi to anan maliku ya ce a uhlifa ina wanda yake bin bashin malam ka duba wani ikon Allah idan namiji ne ya yi wannan da'awar to sai a ce je ka kira wanda yake bin uban naka bashi kai ka rantse kana bin uban mu bashi ka san me saboda makircin namiji zai iya zuwa ya kulla alaka da wani ya ce mu zo ka yi da'awar kana bin ubana bashi in muka tattaro muka baka ni kuma za ka bani kaso kaza ka yadda na yadda amma galiban Allah da ikonsa ya mace ba a fiye yin wannan rashin gaskiyar da ita ba a babi na adalci ka tsaya ka nutsu sosai in ɗanka namiji ne zai iya kifa ka wannan ba wani shakka amma ‘yarka mace a haɗa rashin gaskiya da ita wato ɗabi'ar da Allah ya yi su ba masu yin haka bane shi yasa ba a kawo maganan uhuli faɗin ba wannan wani wata fuska ce fa tai sai a ce ya zo ya rantsuwa ma'a shahadati shahidihi sannan kuma ga shaidar mai masa shaida din shine al-ibn din mutum ya mutu ya gaya wa 'yan uwansa ana bin babana bashin miliyan tattaru ba sai an kira shi a ce zo ka rantse normal rantsuwa da muka sani a shari'a ya rantse amma ta gargajiya a kotunmu ana ɗauko ƙur'ani izo 60 a ce zo ka rantse da shi to kuma ya dai a sa dai ya rantse sannan kuma ga rantsuwa ga shaidarsa kaga abu biyu ta haɗu kenan zo ya rantse cewa lallai ina bin uban suwa ne kuɗi sannan kuma ɗansa wane shaida ne kenan an samu a shahidul wahid ma al yamin kenan amma saɓani ita mace ba yi baka me yasa ba a yi haka ba a shahadatul wahida mun karanta da ku a baya a babu kitabun shahadat shaida ɗaya ta mace tare da rantsuwa bai halatta ba namiji ne yake da ƙarfin da zai iya tsayawa shi kuma a kawo rantsuwa a jingina hukunci ya tafi amma mace ai ƙarfinta bai kai namiji ma yi an sani ko kun gane da haka ba a yi maganar cewa a zo sannan kuma janibinta akwai aminci ya ce idan wanda yake bin bashi ya yi rantsuwa tare da shaidan ɗaɗaya utiyal garim haƙahu kullahu sai a bawa shi wanda garim an ce garim wanda yake owin kenan wanda yake bin wanda yake bin mamacin bashi shine garim sai a bashi hakkinsa wato gaba ɗaya bashinsa malam yace walaysa hadha bi manzilatil mar'a wannan fa wannan fa ba daidai yake da hukuncin mace ba almukirrati macen da ta tabbatar da bashi akan mijinta ko ubanta ba li'anna rajula maliku zai bayani saboda ai shi namiji tajuzu shahadatuhu ya halatta ya bayar da shaida shi kadai sabanin mace wa yakunu ala sahibi dain yakunu dinnan sai zama yalzamu sai kuma ya zama mai bashin wanda yake bin mamaci bashi ma'a shahadati shahidihi bayan shaidan namiji da ya tabbatar yana bin mamacin nan bashi ɗansa ne ko wani shi misali an ya halifa to zai zo kuma ya yi rantsuwa akan hakkinsa da haka za a hukunta masa a biya shi bashinsa saboda akwai shaida akwai rantsuwa wa ya akuda haƙahu kullahu zai karɓi hakkinsa ga baki ɗaya saboda shahada a shari'iyya a da kuma rantsuwa ga malaman da suka yadda da aiki da rantsuwa da shaida ɗaya fa in lam halifa to kaji wani rikicin in wanda yake da'awar yana bin mamaci ga rantsuwa in bara ku bani kuɗi na ba ku je ku cinye ubanku ne zai je da bashi ni ina ruwa na baran rantse ba to shine za a koma hukuncinmu na farko in yace ba zan rantse ba to shikenan akhadha min maris min mirasi alladhi aqarra lahu sai a ce to kai cikin ƴaƴan mamaci kai ba ka yadda ana bin ubanka bashi ba ce eh to za mu ɗiba a cikin gadanka qadra ma yusibuhu min zalika daini daidai gwargwadon da an raba ga an raba bashin nan akan mamacin nan akan magadansa da an raba musu wato ba ni sunan shi da an raba musu bashin aka kasa kowa ga abin da zai bayar da sun tabbatar da kowa zai biya dubu ɗari bibbi ɗari bibbi ne to a nan gurin tun da ka ƙi rantsewa to ka rasa sauran bashinka amma wannan ɗaya da ya tabbatar kana bin ubansa to za mu duba kasan da ya kamata ya baka da 'yan uwansa sun haɗu za su baka foshin ɗinsa ainihin wato kason da zai baka to shi za mu cira cikin gadansa sai mu baka saurafa ai ba su yadda ba ya za a yi su yadda a tabbatar musu alkali ya tabbatar rantsuwa kai kuma baka rantse ba me yasa shi kuma za a ɗauki a cikin kuɗinsa li'annahu aqarra bi haqqihi saboda ai ya tabbatar ana bin ubansa ya yadda cewa wannan mutumin yana bin ubansa dan arziki zai bari ne ya ci kuɗin ubansa ana bin shi bashi ya ƙi ya biya wa an karar warasatu saura kuma suka ce ba su yadda ba wajaza alaihi iqraruhu iqrarinsa ya tabbata ya kuma halatta a nan gurin abinda za mu fahimta a hadisin ashe ba koyaushe ne idan wani ya zo ya da'awan yana bin ubanka bashi ba ko yana bin wani dan uwanka bashi haka kawai biduni dalil ka tabbatar ba in ka ga dama za ka iya cewa baka yadda ba idan baka yadda ba to ya za a yi alƙali ya karɓa masa a dole rantsuwa rantsuwa ita kuma ta danne rashin yaddarka shi kuma bala'in da zai gamu da shi in ya rantsuwa akan ƙaryar ya ishe shi tashi hankali to yanzu a nan gurin waye zai biya ɓangaren bashin ɗan da ita tabbatar da ana bin ubansa bashi sauran da suka ce ba su yadda ba shikenan sai su je ci gaba da cin gadon su ya rage kuma idan an tashi kiyama a san yadda za a yi abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu dacewa insha Allah sati mai zuwa babu karatu saboda muna da ɗan tafiya sai sati na sama insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu